والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ashirin da ɗaya ko da biyu ga watan da sani hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in watan turawa ashirin da shida na ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah ya kaddara zamanmu don ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari yau za mu tashi a babin da yake magana akan ziyara inda imamul bukhari ke cewa babu ziyara kuma lambar hadisi ta ɗari uku da arba'in da biyar darasi na hamsin da ɗaya kenan ko haddasana muhammad ƙala haddasana abdullahi ibn usman ƙala haddasana abdullahi ibn al-mubarak أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان الشامي عن عثمان ابن أبي سودة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له ابت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة أبو هريرة يكي رواية من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا عاد الرجل أخاه idan mutum ya duba dan uwan shi ada anan ta ziyara ce irin ta rahin lafiya an ce mata kalmar ada saboda yawan komawa da ake idan mutum na rahin lafiya za ka ga bayan kwana ɗaya biyu ana komawa bayan ɗaya kwana ɗaya biyu ana koma shi sa ake karanta iyada kome yake to idan adar rajulu akhahu idan mutum ya dubo dan uwan shi bai da rahin lafiya yana da rahin lafiya aw zarahu ko kuma lafiyar shi kalau ya kai mai ziyara in ba lafiya duba ko dubiya ko in lafiya kalau ziyara إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له الله مدوكتين سركي زي تشي طبت كار بوتا kalmar tsibt da kamar tsaya abu ne mai daɗi ko tsibta ka dace da samun daɗi mana alkhairi da rabon lahira da daɗi na duniya duk ka same shi wa ƙaba mamshaka kuma tafiyarka ta yi kyawu wannan tafiyar da kai nisan gurin da ka taka da takun da ka taka abu ne mai kyau ƙaba a yayi kyau hasuna yayi kyau wa ƙaba mamshaka wata bawwata manzilan fil janna wata bawwata kuma ka kama manzilan wurin zama fil janna a gidan aljanna da aka duk lokacin da mutum ya duba dan uwan shi ko ya kai mai ziyara shine babin da Imam Bukhari ya kulla akan ziyara din kenan Allah zai gaya mashi ya ji daɗi tafiyarsa ta yi kyawu ya kama wurin zama a gidan aljanna idan sabubban da suke sa mutum ya samu shiga gidan aljanna akwai ziyarar yan uwantaka ko kuma duba ga marasa lafiya Allah ya samu dace قال حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن هوشب عن ابن شوذب قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم الدرداء قالت ana riwaya ne daga ummu darda ita ummu darda guda biyu ce akwai al-kubra kuma akwai as-sughra akwai sahabiya akwai tabi'a ko akwai kasama da tabi'a yasa suke mace a ce akwai al-kubra ita ce sahabiya din kuma akwai as-sughra an ummu darda qala take cewa zarana sulaiman min al-mada'in ila sham sulaiman ya kawo mana ziyara min al-mada'in daga wani gari da ake kiran shi al-mada'in ila sham zuwa kasar sham mashiyan yana mai tafiya a kafashi ita mada'in tana daga cikin garuruwan da nake ji babu su a yanzu sai dai sunan su na tarihi ban kuma san kuma sunan da ta koma na zamani ba to Sulaiman ya kawo ziyara tun daga Sham har zuwa tun daga Mada'in har zuwa kasar Sham ita ma Sham mun sha faɗa cewa yanzu ta koma ƙasa har kusan guda bakwai ko to wane yake daga ciki wallahu a'lam Syria Jordan Lebanon Palestine da Isra'il duk da dai ba a so a sa ta cikin ta ko ƙasa guda biyar kenan da Jordan shida je nake tsammani da ƙasa shida ko ƙasa guda bakwai to duka a wancan zamanin na da dukkanin su ana kiran su ƙasar Sham an samu canje-canje da yawa a duniya ko kamar a daɗin aka ce Ifriqiya in kana karanta tsohon littattafai in aka ce maka ya taho Ifriqiya ina kenan ya taho na ya taho Afirka ko eh amma in kana karatu a da aka ce ba ya taho Ifriqiya ya taho kanar kasar Tunisia kasar Tunis ta yanzu ita ce ake ce mata Ifriqiya to cikin canje-canjen da duniya ta samu aka ce Ifriqiya a da to ana nufin kasar Tunisia yasa in kana karanta wannan littafin na wanda ya sharhi akan kalmomin Arabiya cikin lakabinsa sai ake ce mashi al-Ifriqi to da zaka ji ana dauka dan Afirka ne amma abin da ake nufi dan garin Tunisia a da yanzu kenan wata kasar kuma za ga ita ce ta koma sunan wata kasar kamar da kuma yanzu a Sham ta koma wajen kasashe kusan guda bakwai da kuma kasa ce ko gari ne kwaya daya a da Allah ya samu dace to lokacin da ya taho tun daga mada'in har zuwa sham ya ce mashiyan ya taho ne a kafar shi tafiya ce mai nisa yanzu da an tara mai ta kudin jirgi wa alaihi kisa'un wanda warwad tofa wandarwad ko wa alaihi kisa'un wandarwad ko wa alaihi kisa'un wasirwalun wandarwad ita kalmar ba kamar ba ta larabci bace ba, ba. da ya taho akwai wata riga ce kisa riga ce a jikin shi wonder what suka ce irin mai kamar tsukakkiyar kafa din nan kamar wando da ake na yanzu wanda za ga an dan tsuke kasan shi ita ce wasu kuma suka ce a'a kisa'un wa sirwalun wonder what da mayafi da kuma wando mai dan tsukakkiyar kafa din kusan gari da ake yi ko kuma style na dinkin shine dai wannan kalmar ta wonder what qala ya'ani abin da yake nufi da wonder what sarawila mushammira wando da ake musu irin kamar ta zuge ko ake musu lawurje su da ake kiransu wonder what kusan laraba ba su san kaya masu ta zuge ba ko mai lawurje ko kusan ɗinki ne na gurare daban-daban kusan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanin sa ya kare ta'ammulin shi in yayi ta'ammuli da wando bai fi sau a kirga ba za ga kawai mayafi ne kisa ne warida ko rida ne da ake dora dai a sama da wanda izar warida da na saman da na ƙasa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanin sai kare galibin su ne ko kuma a samu mayafi sai kuma a samu alkabba ko kuma aljubba sai a sato akan shi qala ibn shawzab ibn shawzab sai ci gaba da siffanta yadda ya taho wannan ziyara din na farko dai a kafa ya taho sai yake cewa ru'ya sulaiman an taba ganin sulaiman wa alaihi kisa'un a jikinsa akwai wata riga matsumumin ra'as shi din a lokacin matsumumin ra'as kansa duk a ciccizge lokacin da ya tawo irin kamar a ce an sa almakashi da yara sun zahi aski akan sa almakashi a ce za a ga kan ya ci wani cibir cibir cibir cibir haka ba kamar a sa kilifa ba ko a sa makana a aske ko a sa aska a aske inda almakashi aka sa za a gan kamar ya cibir cibiri ina ake kiransa matsumumin ra'as ya taho da kansa cibir cibiri saqatul uznain kunnansa duk sun tahi alamar ya sha wahala kenan kunnan sun yi faka-faka sun miƙe ya'ani annahu kana arfasha arfasha da hima abin da suke nufi ai aridul uznain kunnansa sun yi fadi sun tashi faqila lahu sai aka ce da shi shawwahta nafsak duk ka bata kamanninka ya kai da ka taho ka kawo ziyara kuma kanka ya cimburi cimburi ka sha wahala har kunnuwanka gaga-gaga sun tahi kamar da bahaushe ke faɗa kun aka ji wahala za ka kunnuwan cai sun tsaya to duk gashi na kunnuwanka sun yi gaga-gaga tsala sai ce inna alkhaira khairul akhira ai babu wani alkhairi in ba alkhairi na lahira ba dan haka wani sa riga mai tsada wani yin aski mai kyau wani yin kwalliya wannan duk wani abu ne na rayuwar duniya kawai kan runguma lahira shine abin da ya fi alkhairi shine abin da yake nufi da innal khaira khairul akhira lalle alheri alheri na lahira ne to me muhalli shahidin mu cikin hadisi na ziyara da ya taho da ita tun daga mada'in har zuwa kasar sham kuma doguwar tafiya a kafar shi na'am banda wannan kuma fa na akwai rage guri ko da zai iyo ziyarar bai ci ado ba ba a yi wani aski da gyaran fuska ba ba a ci kwalliya an sa turare ba kusan dan wandan da ya sa duka bai wuce siri kwata ba aka aka sa shi kuma da ɗan riga da dai irin ta kowa da kowa ce ba wani kokari a cikin tafiyar isa ake cewa to in ka kalli tafiyar ba magana na buri hike malaki sa to cikin bikin da za a samu akwai rage buri mutum ya tinkari lahira ya bar duniya to idan zaka taho ziyara ya kamata kenan mutum ya rage buri in za a yi wajen wanda zai ziyarta na'am eh yauwa eh na'am inda dama ka yi kwalliya ka je da wani abu zigege kenan ko ko tsaraba wace ce ake faɗa tsaraba kenan ko zigege in zaka je ne tsaraba ko in zaka dawo zigege ko na'am to ya kamata ka yi kwalliya ka je da tsaraba in babu hali in babu hali duk yadda kake karkare na kanka kace to ainihin gidan masu kuɗi ne gidan masu hannu da shuni gidan manyan ma'aikatan gwamnati ne karfa in je ma suke ganin kwaɗe kanu ko kwalama in dai ka yi niyya dan Allah tafi dan Allah din a kowane irin hali kake Allah ya ga zuciyarka shine abin da ake da bukata amma dai akwai ladubba da ake so a kiyaye ita kanta ziyara gabaki ɗayanta ko dai ta zamanto wajibi a wani halin ko ta zamanto mustahabbi a wani halin amma abinda malamai suka ce shi mai ziyarar dole ne ya kalli inda yake kai ma ziyara wanda kake kai ma ziyara in ka kalli ana haba-haba da kai ana murna da zuwanka ana jin daɗin zuwanka zuwanka an nuna yana da muhimmanci to babu laifi sai ka yawaita kai kafa wannan gurin dan tana da amfani tana da muhimmanci akwai sada zumunci a ciki in kaga wanda kake kai wa ziyara din akwai nau'i na takurawa wata mutum ne mai yawan son zama yayi darasu yayi karatu ya killata kansa akwai abubuwa da yawa a kansa in ka zo zaka katse masa aiki in ka zo zaka katse masa kasuwa in ka zo zaka hana shi walwalar wani abin da yake yi suka ce to sai a rika dauke kafa sai a yi ta jifa jifa gwargwadon halin da yake ciki kada mutum sai yayi sammako ya tafi kwari shine arzikin gidansa da arzikin iyalinsa kuma kai ma yaka daka sammako kan yaje kaje kan ya fita kaje da haka in ka tsare hirar nan ka barar da kasuwar ko da abincin gidan shi da haka in kai sau daya kai yayi kara yayi kai sau biyu yayi kara ta uku za ga ya fara nuna maka a fuska ya kamata in zaka taho ka rika mun waya ko in ka buga masu kace ga ka a garki kuma ce maka yanzu har ya je sumaila to kaga kenan ana buƙatar ya fara zille maka yasa suka ce to yana da kyau mutum sai ya rika kalla yanayin halin da yake kai ziyara in ba ta cizgunawa ba ta takurawa a yi ta akai akai inda cizgunawa da takura mutum sai yi ta daidai ruwa daidai tsaki haka nan ziyarar mara lafiya da muka wuce a baya ita ma ba a so a rika yawaita kai ziyara wajen mara lafiya da har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin hadisin ya siffata kwanakin da ake yin ziyara in ka je yau ana so a tsallake kwana biyu ne a tsakani sannan mutum sai ya sake ziyartar mara lafiya ko akalla a riga tsallake kwana ɗaiɗe kar ka je da safe ka je da rana ka je da daddare ka je da safe ka je da rana ka je da daddare ba cikin siffar ziyarar da ake wa mara lafiya abin da ake da bukata ya zamanto akwai ɗaga iska kuma in ka je ana karanta halin mara lafiya in ka je kuna dan zance kaga ya dan juya yayi nihi haka kaga ya dan jiyo an jima da ya dan jiyo dan sa muku baki aka jima yayi nihi kaga ya juya gefe to alamar ziyara ta ku fa ta fara isassa kenan to yayi ku daga masa kafa ku addu'a to Allah ya kara afwa Allah ya kara sauki sai ku fici in ka dan jima yau baka je ba gobe baka je ba zaka je fara tafiya ni ina wani ko kowa ne yazo sai ka sake koma masa to haka ake san hatta ziyarar rashin lafiya ba a so ya zama to ko da yaushe an je kuma an an je ba a so har sai an wa mutum magana sannan ya tahi wani in yaje kaga awa daya awa biyu awa uku awa hudu awa biyar ta yawa wani in yaje tun da asusuba ba zai kara da ba sai sha biyun dare ko karfe ɗayan dare ya yi falki bacci ya falka ya bacci ya falka sannan ya koma to ita ma duk ba ana so a yi la'akari da halin da mara lafiya ke ciki da kuma yanayin inda ake jinyar tashi Allah ya samu dace babu man zara qauman fa ta'ima indahum babin da yake ziyara da yake magana akan wanda ya zirci mutane ya ci kuma abinci a gurinsu ya yi laifi ko bai yi ba haddasana muhammad qala haddasana muhammad ibn salamin qala haddasana abdul wahhab qala haddasana khalid al-hazza an anas an anas bin sirin an anas bin malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zara ahla baitin min al-ansari wancan hadisin na bar wata magana a baya amma dai zamu tsince ta a gaba idan za a kai ziyara wajen mutane ado ake so a ci zamu tsince ta a gaba insha Allah ta'ala shi wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zara ahada baiti min al-ansar wani gida ne yaje cikin gidajen mutanen Madina da ya ziyarci gidan Fatima indahum sai ya ci abinci a gurin su aka kawo abinci aka aje mai manzo Allah ya wanke hannu ya ci abinci tare da wannan mutanen gidan falamma kharaja yayin da zai fita ba bayan ya fita din ba kenan ko amara bi makanin min al-baiti sai umarni a nuna mai gu a gidan fanubiha lahu ala bisatin sai aka mai yayyafa akan wata shimfiɗa a gurin fasalla alaihim sai manzon Allah ko fasalla alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla akan wannan guri din shi ziyara ce mutane suka kawo mai ziyara yaje gidan suka gaisa aka yi duk abin da za aka kawo masa abinci ya ci Anas bin Malik in ban manta ba yana cewa ziyarar kusan gidansu ne aka kai ziyarar hi da wani abokin shi to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi tafiya bacin ya ci abincin sai yake cewa to ina ne kuke da bukata in muku sallah a gidan dan albarkar manzon Allah ta zauna a gida su kuma daga baya sai su mai da gurin da manzon Allah ya sallah kamar hi ne musalla din su in an tashi sallah sai a je gurin dan albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah a gurin da haka suka zabi gunda suke so suka nuna mai shi to ina abin da za a ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a gidan kusan shi ma rayuwa ce dai hannu baka hannu ƙwarya a gida sai wata tsohuwar tabarma aka samu an ce har ta yi duhu aka karkade kasar aka shimfida manzon Allah sai aka dan yayyafa ruwa haka akan ta aka goge sai manzon Allah ya kabbarta sallah sai ya sallah raka'a biyu a wata ruwa ya kuma daga hannu ya musu addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan gida din irin ce muhalli shahid da ake kafa kenan bayan sallar nafila ana addu'a tunda da manzo Allah ya salla a wannan gidan sai daga hannu yace ku daga hannu yi muku addu'a da haka sai sai fa nubiha lahu aka mai yayyafi ala bisatin akan wata shimfida fa salla alaihi manzo Allah ya salla akan wannan shimfida din wa da alahum tana cikin wannan riwayar mako wa da alahum sanan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi musu addu'a da haka muhalli shahid ne ana yin addu'a a bayan sarnar nafila ya inganta a bayan sallar farilla ne malamai suka kai suka komo in mutum yana da addu'a a sallah sai dai ya yi ta lokacin da yake sujada ko lokacin da ya kare ta hiyar karhe kafin ya yi sallama idan ya yi sallama dukkan addu'o'i da yake ana yin su ne addu'o'i da suke du'a'u ibada ba du'a'u matsala ba sun irin abin da yake rubuta a cikin wannan ko astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salama minka salam تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله مخلصين له الدين لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه اللهم لا مانع لما أعطيت هزوا كرهن سري آية الكرسي قل هو الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وأنا سودة دي أدعو إن أكي دكان زاكا تدى كما أدعو أتي تقارى جدد بوترك جاء الله مدعوك كنسركي دادو غرنك غريش الله دي سامو داشي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي عمر الواسطي عن أبي خلدة قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه صياب صوف عبد الكريم وأن أكي كرنس أبو العالية يجي يأكي زيارة أبو إلى أبي العالية يأكي زيارة وجن أبو العالية وعليه صياب صوف da ya kai ziyarar nan tufafi ne na suf a jikin shi suf ne irin tufafin da ake da gashin dabbobi ko ko kuma wani nau'i ne na tufafi da wanda yake dai akwai kaskanci a jikin tufafi din wa alaihi thiyabu suf fa qala abul aliya abul aliya sai yace da shi innama hadhihi thiyabur ruhban wannan rigar da ka zo da ita ai riga ce kawai ta malaman kiristoci ko ta masu ibada ta kiristoci ba riga bace ta manyan malaman musulmi ko ta musulmi innama hadhihi siyabun ruhuban kamar ya soke shi kenan dan me zaka taho ziyara wajen dan uwanka musulmi kuma ka sa irin wannan rigar ka taho da ita ba tawaru bane ba kaskantar da kai bane ka taba ado kai ka taho mu inma hadhihi siyabun ruhuban in kana almuslimuna yace su yadda musulmi suke idza tazawaru idan za su ziyarci junan su tajammalu suna yin kwalliya ne da ado suna taba ado wannan ita ce al'ada ta musulmi yasa nace akwai guntun magana da muka bari a baya za dai mu tsince ta anan abin da ya dace idan zaka kai ziyara to kure a daka iyaka kure a daka akwai riba da yawa a cikin haka din tsoron da kake ji kar a je a ce kwade ya kawo ka kar a ce kwalama ta kawo ka kada a ce kin karfin ka kai ma yi kokari kar ka kallafa kanka kuma abin da ya fi karfin ka caba adanka duba turare mai kyau a cikin turarukanka ka fesa ko ka gaman turare ka fesa ka yi gyaran fuska ka fito tsaf ga kyan fuska tana walwale ga kyan kaya ga kwalliya inda za a goga a goga inda za a shafa a shafa ai wata kalbi polish ko babban rigar a dora ta a mota in ka je zaka shiga sannan ka dauko ta ka zazzage sai ka shiga gugar bata kare ba to haka ake kai ziyara ta jammalu in kada musulmuna idza tazawaru tajammalu yace haka musulmi suke kai ziyara hadisin tabi'i ne ke magana akan shi amma Imam al-Albani yake cewa sahihun maqtu abin hadisin na tabi'i ne amma ingantacciyar magana ce musulmi in za su yi ziyara ado suke taba ado suke da haka sunnar da mata suke dauka kusan maza ya kamata su wasu dauke ta ko ita mace an za ta yi ziyara za ga tana karkade akwati mijinta sai ya fada yake sa ni na sai wani atamfofin amma an ki samu yanzu za ta tafi ziyara gidansu ta dako ta can kasa ta zanzage ko to kai ma ziyara ya kamata idan zaka ziyarci dan uwanka kai ma ka dauko ta kasan akwatu ka zanzage ta ka caba ado in an je ayi walwala ayi murna abinda aka baka na abinci ka ci kuma kafin ka baro gidan ka yi musu addu'a kamar yadda muka wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wawa su addu'a a gidansu Allah ya sa mu dace haddathana musaddad an yahya an abdul malik al-arzami قال حدثنا عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء جبة asma'u tace wai mai ruwa da yake cewa wata rana asma'u sai ta fito min da wata aljubba wata nau'i ce dai ta riga dai mai daraja min tsaila a min tsayalisa ita rigar da wani yadi ne ko irin nau'in yadi da ake kiransa tsailasan to da shi aka dinka rigar yadi ne mai tsada kuma aka dinka riga mai tsada da ita jubbatu min tsayalisa alaiha libnatu shibrin min dibaj a jikinta aka ce kuma akwai wata kofa ta kai rabin ɗani ko ta kai ɗani min dibaci ita kuma ta dibaci ima kamar kayan ado ne galibi yanzu idan aka tashi ɗinki akan yi ado a wuya kamar masu kufta kamar masu surfani kamar masu waiko za mu ɗauka kamar yace a yanzu ya zo shi to har a damanin da su ma sukan yi musamman adan da samari suke yi ne yanzu in ka sai ɗan lana ɗinka ja sai kuma a yanki lana baƙi ko za dan sirka maka hi a jikin wuya kamar yanzu dauka kamar sai aka kawo ko to shine abin da ake magana a wannan hadisin asalin rigar da aka boto kofar wuyan rigar da kofar ajihuhi ne da ake kiran su aijib a jikin riga to wannan jebin sai aka kawo kuma yadi na dibaj shi ma yadi ne mai tsada sai aka bi bakin ajihun sai aka sa aka bi bakin rigar aka sa ina yake ta an ka aura zai kai kusan kamar dani guda daya haka a dako a jikin rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1440 ko samari ko suna ganin ado ne na na zamani ko eh yake na'am alai halimnatu shibrin min dibaj wa inna farjaiha shine yake cewa kofa guda biyu da take jikin rigar wace ce kofa guda biyu kofar wuya da kofar ajihu sai yake cewa makfufani bihi an bu bakinsu an ci da wannan yadin na dibas shi ne aka ɗinka a bakin wuyan rigar kuma shi ne aka ɗinka a bakin ajihun rigar sai ta ce masa hazihi jubbatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan riga ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadi mai tsada kuma an saka wani yadi an yi ado a jikinta ya ce to wannan fa ita ce rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai manzon Allah yake da ita kana yalbasu halil wufud manzan Allah yana sa ta idan an yi manya-manyan baki sun kama yin ziyara manzan Allah sai ya shiga gida da an ce ga sunan sun kusa karasuwa sai ya shiga gida ne ma a gyaggyara jiki a wanke a sa a ɗan shafa mai a goge kura a tada gashi tsaf ta shirya kuma sai kawo na riga sai rinta ta kuma sai a fito fadar masallaci sai a zauna haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake karɓar riga kana yalbasu halil wufut wa yawmal juma'a kuma ita yake sawa a ranar juma'a ranar da aka ce a keta ado sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa rigar a wannan rana din shi ma ne yana gwadanta maka kenan duk lokacin da zaka mu'amalanci waɗansu mutane ba kai ba ba ƴan gidan kawaman da kuka saba ba to ana so mutum kare zo a wulakance in za a daura aure za a yi harka ta cikin jama'a kada ka duba rigar ka ta yi dakon dakon kuma ya shigo cikin mutane kai ahlus sunna da assalamu alaikum ba komai ba komai a wannan bai dace ba kai ma yadda kowa ya caba ado ya taho yana jin kanshi yana jin daɗi maroƙa suna ɗan bin ko kai ma caba adon ka amma ba na ce ba kai adon da maroƙa za su bi ka mun wuce babu yadda za ku maroƙa a baya ko da ya ka yi ka ɗabbaka babi ɗin kai da kowa ke shigowa jikinsa da ƙarfin hali da ƙwarin gwiwa baya jin an ware shi cikin al'umma to kai ma ya ka yi da ƙarfin halinka da jin daɗinka za ku yi mitin na unguwa kowa ya taba riga yayi ado yayi kwalliya to kai ma karka zo dakan dakan kai ma taba rigar ka taba adanka yadda kowa yake da daraja kai ma sai ka fito da daraja abinda ba a so shine kada mutun ya baina bainsa ya mai da kansa ba wa riga bai da buri a rayuwa sai cin bahi da dinka manya manyan riguna bai da buri sai ina za a samu riga bai da wata alfarma na ganin ba zai samu kowace alfarma ba riga za ta bashi wani hina abinda ba a so kuma a tsaurin a wajen musulmi ina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'isa abdul khamila ta'ida ta'isa abdul khamisa ta'isa abdul dirhami ta'isa abdul dinari yake cewa duk wanda ya zamanto bawan dinari ko bawan dirhami ko bawan shimfida ko bawan riga ce wannan mutumin ta isa wanta kasa ya yi asara ya ci da baya a ce burinsa a rayuwa kuɗi ko riga amma kuma ba ce ba kuma kame da kanka yadda zaka zamanto kaskantacce a cikin al'umma matsawar Allah ma daraja da zaka wuce wannan kaskanci din Allah ya samu dace kana yalbasu hadil wufud wa yawmal jumaa yace haddathana al-maki قال حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة استبراق حلة استبراق حلة استبراق من ذا الله يسأل ونسيت نكان استبراق موت حديثا هسو بيو أبايا فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيدور إتوجه من ذا الله يتي اشتري هذه من ذا الله كسي ونما والبسها عند الجمعة كريكسا تعرانا الجمعة aw hina taqdumu alayka alwufud ko kuma randa baki suke zuwa maka sai ka sa kai ma a fita kunya fa qala alayhi salatu wassalam sai manzon Allah ya ce da hi inna ma yalbasuha me sa irin wannan tufafin man la khalaqa lahu fil akhirah wanda bai da rabo ne a lahira hi ke sa irin wannan tufafi ita kuma saboda nau'in da aka dinka tufafi din akwai nau'in abin da addinin musulunci ya haramta akan shi maza su sa yasa ce masa wanda suke sa wanda ba su da rabo ne a lahira ba wai dan tayi tsada ba malla khalaqa lahu fil akhira wa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi hulalin to kuma daga baya cikin kayan da aka manzon Allah sai ya sai ba kuma sai aka duba kamar sayar hudu ko biyar kuma sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta a cikin su fa arsala ila umara bi hulla sai aka Umar dan Khattabi da sai daya wa ila Usama bi hulla Usama bin Zaid aka aika masa sai daya wa ila Ali bi hulla ima Ali bin Abi Talib ma aka aika mai da sai guda daya waɗannan duk sun samu kazo cikin kasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Umar ya ce da ya Rasulullah arsalta biha ilayya ka turo min da ita laqad sami'tu ta sami'tu ka taqulu fiha ma qulta alhali naji abin da kace akanta marasa rabon lahira su suke sata kuma ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tura mun sata fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce da hitabi'uha na turo maka ne dan ka saida in ya so sai ka ci wannan kudin aw taqdi biha taqdi biha hajatak ko ka biya ka da ita eh muka wuce a baya hadisan da muka wuce Umar dan Khattabi akwai dan uwansa musulmi a dan uwansa mushriki bai musulunta ba a gare maka ko sai ya naɗe ya rubuta wasiƙa sai ya tura masa ita gare maka don haka kenan ana iya sada wa ɗan uwanka wanda har kun saba a addini in ta kama ana iya sada mai zumunci tun daga Umar dan Khattab ya aika masa kyautar riga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bahi kuma tura wa ɗan uwansa mushriki don haka idan abu ya haramta a yi amfani da shi kuma sai ya zama to ya zo hannunka babu laifi ana iya saida shi kai kuma kai mu'amalar da ta inganta kamar misalin me kamar misalin me abu ya haramta a yi kai ka yi amfani da shi a matsayin musulmi kuma ya halasta ka sai da shi ko duk abin da ya haramta ka yi amfani da shi a matsayin musulmi kuma bai halasta ba ka sai da shi ba a gane tambayar na'am kamar jaki na'am ya za a waje ki na'am eh eh to siya siya sufi na'am to mu gaba da tasan abubuwan shi jaki ana amfani da shi da haka za ka iya bawa wanda zai yi amfani da shi ta hanyar hawa da hanyar amfanin gona da hanyar kai taki gona amma duk mutumin da ka san kome masa kai zai ya mutu ya ci to wannan ko ba za ka bashi ba in kuma kama te kana da bukatar kuɗin ka iya turawa kasuwa ba ruwanka da wani zai sai a kasuwa ba ruwanka da abin da zai yi a kasuwa amma ya halatta musulmi ya amfani da doki wajen hawa wa jaki wajen hawa wajen aikin gona da sauran bukatun shi da kai wannan ba magana ma akan jaki zaka iya sai da kayanka ko ba ce baka bincika ya ka tambaye mutum hawa zaka yi ko ci zaka yi a da kayanka kasuwa akwai ka sai da shi na'am eh eh na'am eh gaskiya ne mutum ya so sai abin nan shirt kuma ya ga da cross a jikinta maimakon ya sa a wuce ya kone sai kai wa su obi ko eh ya sa auna sai su sai su sa kayan su na'am sai me in aka ba mutum fa kyautar giya na sai sai da ita ya sai ta silar da ita yanzu idan aka baka kyautar giya karkace to ni musulmi tunda ba na shan giya babu laifi in saidawa wani ya sha giya ita giya gaba ɗaya haramun ci da haka abin da ya dace shine fasa bakinta ka tittilar da ita ka binne kwalaban dan karwanin su ya taka eh he an kiyaye abin da musulunci haramta he qat'an to ba a amfani da shi abin da musulmi ne aka haramtawa banda arna to wannan babu laifi ka saida shi a wajen wanda ba musulmi ba abin da za a iya amfaninsa ta fuskoki da dama ka iya sai da ba tare kuma da an saka binciken me za a yi da shi ba ta wannan fuskan ne ko ba ta wannan ba duk ba a sa mutum binciken wannan abubuwan ba Allah ya samu dace tabi'uha aw taqdi biha hajatak ko ka biya bukatar ka kai ma da ita babu fadlul ziyara babu falalan ziyara حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي zara rajulun akhan lahu fi qarya wani mutum ya ziyarci dan uwansa a wata alƙarya ta daban shi yana wani ƙauyen dan uwan nasa yana wani ƙauyen na daban fa arsadallahu lahu malakan sai Allah ya sa wani mala'ika ya jira shi ala madrajatihi akan hanyar da zai biyo madraja anan ita ce a tsari sai Allah turo mala'ika je ka kan hanya ka tsaya wannan mutumin ya ya same ka faƙala yana zuwa nan mutumin da suka yi sallama assalamu alaikum assalamu alaikum sannu sannu dai barka da hanya barka da hanya sai ce masa aina turid ina za ka je ne ƙala sai ce akhalli fi qarya fi hadhihi alqarya akwai wani dan uwana a cikin wannan ƙauyen da yake gabanka faƙala sai ce hallahu alayka min ni'matin tarubbuha ko yana da wata ni'ima a kanka wadda kake so ni'imar a tsare ta ma'ana ka ƙara haɓaka ta yana da wata alfarma ne da kake so ka kiyaye hallahu alaika min ni'matin tarubbuha akwai wata ni'ima ce da kake so ni'imar ta ƙaru da kalmar riba shine yaduwa da ƙaruwa kana so nan ni'imar ne ta ƙaru wata kali ya sama maka aikin gwamnati ka je ka kai mai ziyara ne ka mai godiya kuma sannan idan promotion ya maka laifi maka baya shine ni'matin tarubbuha a ubangidanka ne shi ya tsaya da ka kawun sula yanzu an kare kuma ana tunanin za a sake zuba lale kake so ka je ka gaida idan ya tsada ka ce amma ko sa ka dan majalisa ni'matin tarubbuha yana baka kyautar riga ne in wata in shi azumi ya zo yanzu tun da sauran azumi wata biyu wata uku kake so ka je tuni kar ya manta in irin tambayar da idan hallahu min ni'matin alayka a hallahu alayka min ni'ma akwai ta ni'ima da yake da akwai ka akan ka tarubbuha da kake so ka tsare wannan ni'imar qala la sai ce ko kadan inni uhibbuhu fillahi ina kaunarsa ne kawai dan Allah fa qala ko qala sai wannan mala'ikan da shi yace yace masa fa inni rasulullahi ilaika ni kuma dan aiken Allah ne zuwa gare ka kenan Allah yana turo mutum zuwa ga ɗaiɗaikun mutane ba sai ga annabawa ba kenan ko inni rasulullahi ilaika ni dan aiken Allah ne zuwa gare ka kuma da wannan shi ma zama annabi kenan bai zama annabi ba ko na'am wata kai ma Allah ta turo maka shi ba gari ba ka sani ba cewa mala'ikan ne ko ba mala'ikan bane ba sai yace inna Allaha ahabbaka kama ahabbtahu yace Allah ya kaunace ka kamar yadda ka kaunaci dan uwanka domin Allah wannan shine kenan sakamakon ziyara dan Allah in dai zaka ziyarci dan uwanka dan Allah ba dan wani abun duniya ba ba dan wata ni'ima ba ba dan neman wata alfarma ba kawai dan a sada zumunci a yi zumunci a ga juna a ji daɗi a moɗa ‘yan uwantaka wani ne ya kawo ka wannan kana da garantin kai ma Allah maɗaukakin sarki yana ƙaunar ka kuma hadisi na farko da gamka wuce an ce tsifta wa ƙaba mamshaka wata bawata fil jannati manzila banda Allah yana ƙaunar ka kuma gashi an ce ka ji daɗi ka more kuma kama wurin zama da kanka a cikin gidan aljanna lallai kenan ziyara da sada zumunci abu ne wanda yake da muhimmanci yake da kima a wajen musulmi ya kamata mu farfado da ita kuma idan an tahi ziyarar kan mutum ya je a siffar abin tausayi kai siffa kai mata wanda Allah ya ma ni'ima ka wanda kake jin daɗi duba kaya mai kyau ka fesa ka taho an ce wata rana alhassan albasari ya je ziyara ya kai uwansa ziyara sai duba wata riga mai tsada mai laushi ya zuba ta ana sanar albasari kuma duk cikin manya-manyan tabi'ai ana kirga da shi a cikin manya-manyan malamai da ya kai ziyara kuma sai wani malami da ake kiran shi farkar sai ya kama rigar sai ya taba sai ya ji lami ta ce subhanallah eh ya sake taba ce subhanallah anya wannan malaman na Allah ne ni abin da yake nufi kenan ko anya wannan malaman na Allah ne ka san in kai ado kana malami to akwai matsala in ka sai mota babba akwai matsala in kai kaza akwai matsala wani lokaci mana karatu lokaci ina ba karatun wata wata na gidan Dr. Sani Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo ya ce tsayawa ya kawai ATM zai fidda kuɗi fa ya fidda ATM ɗinsa ya sa zai sa abun mamaki wani zo ta ya tsaya tirs ya ce ba na haɗa ku wai wai ATM ma malami wai da alfarmar da zai tsaya ya sa ATM ya fita kudin sa ya dauke ya kalle ta a wani ma sa ATM ma bar sanamu haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ko qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah jin dadi da ado da kwalisa na masu imani ne a duniya masu imani dan su Allah madaukakin sarki ya ji duk wanda ya shiga cikin alfarma ya shiga kuma khalisatan yawmal qiyama nasu ne su kadai a gobe alqiyama to in wani zai tsaya gindin ATM ya sa dan me yasa malami ba zai sa ba in wani zai sa riga mai tsada dan me yasa ba zai sa ba in wani zai sa takalmi mai tsada dan me yasa kai ba za ka sa ba abinda ba a so dai ka kwallafa ranka sai ka kai inda Allah bai kai ka ba ka kasa dangana da abinda Allah baka wannan hina inda matsalar take tasowa da haka da ya taba kayan yana subhanallah subhanallah sai ce me yake baka mamaki yace ni fa kayan aljanna na sa ko duka siffar kayan aljanna da zaka fada da zaka gani haka Allah madaukakin sarki yake fada batainuha min istabrakin wata riga da Allah ya fada sai Allah ya ce cikin rigar istabrak ne in an sai wando da a da in za a maka mai zubi ba ana lafi daga ciki ba lafin da ake ciki yafi na wajen daraja ne to ita wannan rigar ta gidan aljanna sai aka ce lafinta da istabrakin za a yi ita ce kuma aka manzan Allah ya saya a duniya ya ce wannan duk wanda ya sa ta bai da rabo a lahira to amma da lahira sai aka ce a ciki za a sa kawai lafi za a yi da ita na wajen kuma wasan darajarsa mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khabar ala qalbi bashar sai an je za a ga yadin za a san tsadar yadin za a san darajar sa wanda Allah ya ga da gidan aljanna Allah shigar da mu sai ce masa ni tufafin yan aljanna na sa kuma za ka musu subhanallah yace kai kuma rigar da take jikinka tufafin yan wuta ne aiwa yake sa kayan suf ne kayanan da yake dakwa-dakwa aiwaye da su yake sawa malaman kiristoci da suke sa kiristoci aina suke duwanda ya mutu yana kiristanci dan wuta ne ta yace to ni kayan an aljanna na sa kai kayan yan wuta kasa kuma har ka taɓa cikin wani subhanallah kai ne za a subhanallah da haka Allah madaukakin sarki ya sa mu kiyaye ziyara tana da mutunci ziyara tana da daraja in za a yi ta a yi ta yadda ya dace a sa kaya masu kyau a yi fita masu kyau a yi ta dan Allah kuma in ya kama a tabuwa mutane da dan tsaraba ko zigege a hannunsu Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik abinda muka faɗa zaman to dai Allah ya amfane mu da shi wanda ya zama to akwai kuskure Allah nuna mu da dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace dan uwan mu da ba su da lafiya da iyayen mu da surukan mu muna addu'a ubangiji Allah ya ba su sauki Allah ya ba su lafiya wanda duk suke da bukatu da alkhairi ubangiji ya ba su abin da suke nema wanda ya fi zama alkhairi a gare su zaɓe da aka yi Allah sa yadda aka yi shi lafiya har zuwa sanarwa har zuwa duk abin da zai biyo bayan sa Allah ya sa ya zama to alkhairi Allah ya kaɗe mana fitina da tashin hankali dan uwanmu da ya rasu a irin wannan rana shekara hudu kenan da ta wuce ana kenan daren talata irin wannan ko kamar ya wannan an fito rani malam sagiru idris yana cikin wanda suke karantarwa a wannan masallacin a irin wannan gurin a irin wannan Allah ya kaddara ya rasa rayuwarsa shekara hudu da ta wuce muna addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mashi Allah ya sa ta zamanto hutu mutuwa a gare shi mu kuma ta in ta zo Allah ba mu ikon cikawa da imani akwai tambayoyi kamar haka a hannuna wannan yace assalamu alaikum malam na kasance ina karatun Qur'an ko da dalibai ko ni daya to malam in na tashi da janaba malam ya halatta in dau Qur'ani in yi karatu ko sai na yi wankan janaba in ka tashi da janaba kuma karatun ya kama ka dole za a yi shi to yi ka yi taimama ka ɗauka amma abin da ya fi dacewa shi ne lalle lalle mutum ya yi wankan janaba kafin ya dauki alqur'ani babu abin da zai halasta maka ka dauki qur'ani matsawar akwai janaba a jikinta har sai ka dauke wannan janaba din dan an kai kuncin da ba yadda za a yi da to taimama tana iya dauke ta na dan lokaci ko kuma lalle mutum yayi wanka dan ya dauke masa wannan janaba din Allah ya samu dace assalamu alaikum Allah taimaki malam malam menene matsayin maganin Hausa kamar sassakan itace ko saiwar ciyawa ko kuma kashin dabbobi kamar raƙumi jaki da sauransu ko kuma turare duk maganin da aka jarraba aka gane yana da tasiri a jikin ɗan adam ana iya amfani da shi matsawar babu wani abu da ya haramta a tsanin addinin musulunci kamar fitsarin raƙumi kamar nonon raƙumi duk ya halasta a yi amfani da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya karantar da kansa ya amfani da nonon fitsari a fitsarin raƙumi da nunan raƙumi waɗansu mutane suka zo garin madina suna shiga garin madina kawai jikinsu sai ya ɗau ɗimi da karkarwa kuma sun zo ne sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun musulunta sai ya ce a kai su wajen dau abin nan raƙuman zakka su sha nonon su sha fitsarin suka sha nono suka sha fitsari kamme wanda sai suka ji ƙarfi ya dawo jikinsu zazzabi ya fita abinda za su saka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai suka kashe duka masu gadin wannan raƙuman sai suka kore su gaba ɗaya suka gudu hantsiyar daga sai aka aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari ba ta da kyau duka an kore shanun abin raƙuman sadaka kuma an kashe masu tsaron sa manzo Allah sai ta da mutane ce maza abu bayan su aka bi su kafin la'asar an kamo su an dawo da su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sa aka sare hannun dama aka sare kafar hagu aka turbitse su jikin dabino inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan أو يقطعوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض من الله يسا أكا تاري أكا تربط يسو أكا بسو أرانا suna neman ruwa ba wanda ya ba su har sai da suka mutu saboda abin da suka yi sun yi fashi da makami sun yi kisan kai kuma sun yi sata ya sa manzon Allah sallallahu alaihi hada musu kusan duk hukuncin guda uku da haka ana iya shan fitsarin raƙumi ana iya shan nonon raƙumi kashin ne ban san abin da ya tabbata cewa ana amfani da kashin raƙumi a matsayin magani ba ciyawa da itace dukkanin su ana magunguna da su ga wanda Allah ya sa ya gane in dai an jarraba an gano akwai wani abu a jikin shi an jika ne an sha ko an yi turare idan yana tasiri wannan duk babu laifi abinda ba shi da iko baka da ilimi ne akan shi ko akwai wani suna da ake faɗa ba a gane ba ko wani abin nan kamun kafa da ba a san me ake nufi ba wannan shine ba a yi za a yi wani karatu sunan aljanu ne sunan mala'iku ne wani suna ne da yake kamar akwai siddabar a ciki wannan shine abin da baya halasta amma duk wani magani in an jarraba an gane kuma bai cutar da lafiyar dan adam wannan ya halatta a yi amfani da shi wallahu ta'ala alam malam menene hukuncin rantsuwa kamar menene hukuncin rantsuwa kuma to daga baya aka janye rantsuwar shin akwai kafara eh akwai kafara mana duk rantsar da aka yi ta daga baya aka janye ta akwai kafara mutum ya kamar mutum ya ce ya na rantsa da Allah na daina shiga wannan gidan kuma sai maslaha ta kama shiga wannan gidan ko to dole ne in ya shiga wannan gidan an warware rantsuwa ko dole ne ayi kafara eh la yu'aqibukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'aqibukum bima aqadtumul ayman Allah yana kama ku ne da abin da kuka kullar rantsuwa kanka zuciyarka ta kulla zan yi ko ba zan yi ba akan haka ne Allah ke kama ka da rantsuwa amma al-laghawu Allah baya kama ka da shi shine abin da baka da ilimi cikakke akan sa karan tsaye wallahi zaben nan wane ne zai ci kuma da aka yi zaben sai ya zaman to bai ci ba ko kawun sulanka ne ko dan majalisa ko kawai kuma ga hikarin tsaye sai ayi kafara a wannan wannan baya buƙatar kafara wannan shi kuma ta zaman to al-laghawu rantsuwa sai ya san shi sai dai ba a so musulmi yake yawan yin sa wallahi ran kaza za a faɗi sakamako kuma sai ya zama to ranar ba a faɗa ba an faɗa kafin ta ko bayan ta ita ma na rantsuwa ce da ba ta buƙatar kafara sannan rantsuwa kashi ta uku ita ce da mutum zai rantsa shi kuma ya san ƙarya yake nawa ka siyo wannan wadda ka ce wallahi naira dubu hudu na siyo ta kuma dubu uku ya siyo ta to ita wannan rantsuwar ba ta buƙatar kafara kun ba irin waccan bace da ake kiranta allagau ita ce ake kiranta aimanul ghamus rantsuwa ce ta ƙarya ita wannan kuma kaga kenan ana yin ta a ciniki ana yin ta a zance ana yin ta a labari ana yin ta abubuwan da duk ya kamata kawai dai ka san abu ƙarya ne ka rantsa akan shi wanda ta ake kiranta aimanu da gamus ita ba a mata kafara sai dai mutum ya jira azaba sa wajen ubangiji ko ya istighfari Allah madaukakin sarki ya fiye mashi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik eh na'am na'am na'am na'am yana dan tambihi ne kan nace a sallah idan mutum za a yi addu'a ana addu'a ne a gurare guda biyu ko dai lokacin da mutum ke cikin sujada ko lokacin da mutum ke zaman tahiya kafin yayi sallama nan ne guraren da ake addu'a sai ke tuto amma akwai addu'o'i da ake tsakanin sujadodi guda biyu zaman tahiya guda biyu zaman tahiyar farko a sujada ta farko dan zaman da ake ana Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini wa'afini warzuqni wa'afini ko waɗannan dukkaninsu azkar ne da suka bai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da azkar ne amma azkar ne wari da sun fito ne ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ni ko abin da nake nufi in ka kifa kanka a ƙasa wanda kake daga da buƙatar ka faɗi buƙatar ka kusan duk kowa na buƙatar sa daban ci wani kuɗi yake nema wani promotion yake nema wani matsayi yake nema wani aikin yake nema wani karatu wani jarabawa wani aure wani ɗa wani kaza ko kowa in ya kifa kansa sai ya faɗi irin abin da yake faɗa amma tsakanin tahiya sujada da sujada dukkanin mu kuma abu ɗaya muke faɗa amma sujada ko da abin da zai faɗa daban hakan aka zo zaman tahiya kafin mu kare kowa matsalarsa daban ce to yana da damar da zai faɗi irin matsalolinsa a wannan gurin shine abin da nake nufi wallahu ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin